أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاسم لما سبق ناصر الهجرة والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وبساله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مقام يقوم مسلمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan sallama ta addinin musulunci, muna yawa Allah tabaraka ta'ala godiya ne kowa mai komai wanda cikin nimowansa da kaddarawansa da ba mu ikon sallatar dai daga cikin sallolin farilla da fasar zamana muka yi sallar magariba a wannan lokaci a cikin dangi bayan gabatar da zikirin juma'a. Salala da bayan ta'ala ya sake a mana lokaci daga lokutansa, muka taru a cikin ɗaki daga ɗakunansa. Ba don komai ba, sai da ci gaba da karatunmu da muke cikin littafin Ihya wa Sunnati wa Ikmalu Bid'a, littafin Shehu Musho dan Kodiyo. Alhamdulillah muna nan ne a cikin babi na goma sha tara wanda da yake bayanin hanyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abin da ya shafi babin azumi da kuma abin da mutane suka fara a cikin wannan babin daga bidiyo ana kenan to wannan sati a mun yi karatu a cikin abubuwan da mutane suka fara a cikin wata ramadan kamar abin da ya shafi a karatu da muka ce ko ce na baya kaɗan da muka yi magana kan mutum ya tara mutane misali mata da maza a gidansa ya yi musu sallah wanda zai zama da muharramai da wanda ba muharramai ba har ma kuma in aka yi kakama irin mata su yi kawa abin da ya shafi guda da sauransu sannan muka zo muka yi magana kan abin da ya shafi a halattu da faryaye ko kwano a kukukuna na ruwa a masallaci yayin da za a yi katama din nan a shaɗon da baro wannan duka bid'a sannan muka zo muka yi magana kan haɗuwan mutane akan karatun alkur'ani kamar yin abin da ya shafi tsarin islamiyya da kuma abin da ya shafi mutane su haɗu su a mace Allah da barakun ta'ala suka shi wadda ko zai yin simbini ayi duk da mun kama ganganun malamai abin da ya shafi shi zikiri ne mun yi amfani da a littafin imam sayyidi alhawilin fatawi da ya bani akan maganar bayyana zikiri wadda cikin sa muka samar da hujja ta haɗuwa a yi domin shi shi wani kodiyo madadinsa shi ne madadar mana duk abin da zai kawo na fatawa kamar nan ya kawo abin da ke cikin madadar ne magana da sunan hali kenan kuma shi ne abin da imam malik yake kai idan ka akwai sauran mazayi akwai sauran malamai duka da yadda suka kalli matsala sai mu karanta a cikin a shi alhawin fatawa na imam sayyidi yadda ya kawo babi akan bayyana zikiri da hadisai da yawa da suke magana kan zuwa a yi zikiri da shi kansu ayoyin alƙur'ani suka yi na layin umarni da zikiri za ga da wawun jama'a ya yi umarni duk da ba a ga misali magabata sun yi sa ba shi wala ko dai a baya ya yi maganar cewa idan ka ce magabata ba su aikata ba shi ne hujja ya ce ai su ma magabatan sun aikata abin da magabatan su ba su aikata ba to da aka ake ba shi bane hujja cewa da kodi ya kawo maganganu a can baya karatun mu na baya da isa su suka je wa kowace ne to yau bayan mun yi wannan karatun mun ya kawo kuma halaccin haduwa a yi karatun alkur'ani din jama'a musamman kama abin da ya shafi alaran mali a ce kowa sai ya karanta misali ɗaya bayan ɗaya kila lokacin ba zai ba da dama ba kaga bukatu bukatar tana kira zuwa ga hada wasu mutane a yi musu karatu don kowa ya samu sannan muka zo muka yi magana kan tukuri da alamomi suke yi menene hukuncinsa ma'ana karatu da ake ake zazzagawa shin bid'a ne ko ba bid'a bane Imam Shafi'i ya ce ba bid'a ba ne, Imam Malik ya ce bid'a, wannan ne matsala ce duka mai sabani. To yau insha Allah za mu tashi faɗin kulla ma'rufun ma ya qalu na fi sha'ani da dai awwali yawm al-mawlid aw yawm al-sabi'i min al-mawlid min istimali an-nas li-dhikri wa ta'ami alladhi ya'malu lahu lidalik. Sau da gode ya ce to idan ka ce menene to hukunci abinda mutane suke aikatawa a watan rabiul awwal a ranar maulid ko kuma ranar bakwai minal maulid na abubuwan mutane don su ta ambatan Allah da ranar ta'ala da kuma a yi abinci wadda mutane suke aikatawa don haka menene hukunci kuntu shi da rode yake sai nace inna bidatul makruha in kana an kulli ma sai aikata haka ɗin bid'a ne makaruhiya idan aikata haka ɗin ya zama ba babu sabo kwata kwata a cikin sa mana ya wofinta daga sabo wakila wasu malaman suka ce inna sawaba anna amala al-mawlid al-sharif an-nabawi min al-bid'a al-hasanah al-mandubah idza kana an kulli ma sai sunan godiyar shi gun sabiya ne makaruhi yace amma an ce abin da yake daidai inna sawaba abin da yake a daidai magana wanda take kan daidai shi ne anna amalul maulidi sharif annabawi lalle aikata maulidi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min albidai hasana yana daga cikin bid'a masu kyau almandubati wanda ake so a aikata amma idan kana an ruli mafiyar idan zai zama yawo fita daga dukkan sabo mana ba aikata sabo a wuri ba واما ما يساله النص في هذا الزمان في ذلك من ابتداء الرجال والنساء ومعاذ الله ان يكون عار بجواز shi amma abin da mutane suka saba da shi kamar da shi al'ada shi da gode shi a wannan zamani kin aikata haka na maza da mata su faru su ta kudu yace wannan to Allah ya kiyaye wani ya ce ya halatta mana haduwan maza da mata ne shi duk wani taro inda za a samu shaguguwan maza da mata to baya halatta akwai maza da mata saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a yi bayna afatin nisa'i wa rijali ku ni san da tsakanin numfashin maza da mata ma in dai misali maza da mata ba su wadu ba aka ware musu gurin su maza suna gurin su aka aikata abin da ake aikata na ambaton Allah na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaya wa mutane ɗabi'un annabi ya ce to wannan annan tsawaba annan amalin maulidin sharifin dabawi min albiyai hasanin silmanubai yana daga cikin abubuwa masu kyau to ce wai kawo magana cikin marikar saboda marikin ce dan podiyo marikar ne sai jawabin marikar ne ya zo a cikin marikar wa min jumlati ma arasu min albiyai itabu anna min akbar ibadati wa izhari sha'ir ma yafalu fi janabi awwal min al-mawlid lalle yana daga cikin jumla abinda mutane suka fara na daga bid'a itikadin su cewa yana daga cikin mafi girman ibada da kuma bayyana alamoma na addini abinda suke aikatawa yake a cikin wata rabin awwal na mulki shakika abin da ya gani suke aikatawa ya tattaru akan abubuwa min bid'i wa muharramati abubuwan da bid'o'a ne kuma abubuwan da haramu kaga an samu shafuwan maza da mata kaga ya zama haram maza da mata su shafu wannan haramun to sai ce wa fi aidan har yanzu ya zo a cikin malikan ne bayan babi la da kala hada sharu karim an yukarrama wa yu'azzama wa yutarama ikraman lahi وذلك باتباع له صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاه والسلام كان يخص الاوقات الفاضله بزيادة فيه للبر فيها وكثرة الخيرات أيام يا الله cikin marikan yace ya kamata idan wannan watan ya shigo wata mai girma a girma wata a kamba mashi a girma mashi girmamawa da ya dace da shi wa zalika wannan girmamawa zai kasance da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kasanto ranar sallallahu sallama ya kasance yana keɓance wasu kwanaki masu falala da yi da ƙara aikin ibada cikinsu da kuma yawaita alkai to wannan a shi ne maganar mai marikan ya zo kuma a cikin sifili na biyu ne a nawo da yake da sifili hudu kenan a ba a fasali na biyu kuma a sifili na biyu ne yace fa in kunta fa ma hukum man amila fa amal fa in yawmi mawlid wa rawati mawlid wa da ilayhi wa ma salamati min kulli ma sin yace to idan kace menene hukuncin wanda ya aikata hadisi kawai ranar mawlid kuma yayin nufin mawlid ne ya kira ɗan uwa tare da ya kusa daga dukkan laifi ya kira ɗan uwa ko aji mun gane don mawlidin annabi sallallahu alaihi wasallam kun shi ga kodi yace inna bi jamal mabruwa amal duwatu yace bid'a ne makaruniya ko kuma abun so wa huwa al-mukhtar sai ce shi ne magana zababbe cewa abun so ne saboda dama al-hukum yahudu ila akalam hismin qawla a gurin malaman na'aw shi hukunci yana koma wa sunan da yake kusa da shi to awmal dubatun shi ne wa huwa al-mukhtar to wa ala al-awwal mata sahibul malika ta gani sai ce akan wannan magana da farko cewa bid'a ne makaruhiya ibn lad akan ce ya nau kare saboda ya fada a cikin sa fa in amila fa amal maka wa la wabi mawlida wa da ilayhi wa ma salamati min kulli ma tin wa huwa bid'a bi nafsi yati maka saboda ibn lad ya ce idan ya aikata abinci kare yayin da mawlidi ya kira ɗan uwansa tare da ya fita daga dukkan laifi shayar da ne bidiya ne amma a nafsu ma'ana a asalin niyyar ta kare domin in an da zalika ziyaratu biki domin kare ne cikin addini walai ta min amali salatul mabina wa tibau salatul aula wa duwa wajib wannan shine magana mai malaka shi baya daga cikin aikin magabata sannan kuma bin magabata aula shi ya fi balma ya ci wajibi to wannan shine maganar mai malaka ɗaure shi shogan fujiyo marjikinsa malika ne ibulun ha akwai maluma da suka tafi akan sabanin shi magana mai malika ne shi ne kamar yadda mai muhammadu rida ya kawo cikin muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam littafin da na muhammadu rida a cikin shafi na goma sha hudu alawa wanda ya yi babi a matsayin al'intifaru da maulidi sallallahu alaihi wasallam ce haɗuwa a tawarunan maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam sai kawo maganganu ba da wani za mu ɗau guda biyu duka ne don kafa wuta kamar yadda muka yi a baya kan maganar bayyana misali zikiri da haɗuwa ya kawo maganar imamu abu shama imamu abu shama nan shehi ne na imamu nawa yace qala al-imam Abu Shama Sheikh an-Nawawi si malamin nan Abu Shama malamin Nawawi ya ce wa min asana mabtada fi zamanina ma yuqalu kullu amin fil yawm al-muwafiq li yawm mawlidihi sallallahu alaihi wasallam min sadaqati wal ma'ruf wa izhar ad-din wa as-sunn fa inna dhalika ma'a ma fihi min al-izhar lil-fuqara مشكل في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه في قلب فاعل ذلك وشكر الله تعالى على ما من به من إيجاد رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله رحمة للعالمين wannan shine maganar Imam Abu Sham yace yana daga cikin mafi can abun da aka fara yace a wannan zamanin namu a zamanin shine abun da ake aikatawa duk shekara a ranar da ta dace da rana ga yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na sadakoka da ake ba wa yawan sadaka da kyautatawa da bayyana kwalliya da yin farin ciki yace fa inna zalika ma ma fihi min al-isani duka yace aikata ka tare da ma abun da ke cikin isani masalakawa suke cewa isani masalakawa wani babi ne na musamman ki tare da abun da ke cikin sa mushkilun fi muhabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam ce yana nuna alama ce ta son annabi sallallahu alaihi wasallam wata azimihi da kuma girmama manzon Allah fi qalbi fa'ili zalika cikin zuciyar wanda ya aikata haka wa shukrillahi ta'ala da kuma gode wa Allah alama mannabi akan abin da Allah yayi baiwa yayi kyauta gare mu bihi min ijari rasuli sallallahu alaihi wasallam na samar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladhi arsalahu rahmatan lil alamin wanda Allah ya aiko shi domin ya zama rahama ga zalikai daga wannan maganar imamu abu shama ta saba da maganar a ibn al-hajj cikin malika ibn al-hajj ya ce shi gun sa bidiya ne makaruri shi kuma imamu abu shama ya ce tana daga cikin mafi shan abun da aka fara kenan tana magana da biyu ko cewa tana daga cikin bid'a hasana al-malduba قال السكاوي إمام السكاوي شي كما يا فدا yake إن عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثة ثم لا زال أهل الإسلام في تاريخ الأقطار والمدن والمدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات ويعطون ذكرات مولده الكريم ويظهر عليهم من بركات كل فضل أمين shi kuma Imam Sakawi yake lalle aikata maulid ya faru ne bayan karni na uku kiran shekara uku shekara shekara ɗari hijira na da shekara ɗari a karuwarka a aikata shi ya faru ne a karni na uku mun gane ku a karu da mai da muke karuwar ya faru ne bayan karni na uku yadda sun malaya za alul islami sannan musulmai ba su gushe ba fi tarihin asari a sauran yankuna wa nulirin kiba da garuruwa manyan garuruwa ya wa nuna mauli da suna aiki tsoro wai da sanda kuna suna sadaka fi da yayi a dararen shi bi arwahi sadaqati da nau'uka daban-daban na sadaka wa ya ta nuna dikirahati maulidi kan suna kulawa suna bada hankali su gurin karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam wa yazaru alaihim min barakati kullu fadlin amin yace dukkan falala mai girma yakan bayyana a kansu saboda wannan aikin da suke wannan kuma shine maganar Imam Sakawi yace wa qala ibn al-Jawzi min kawafi yace ibn al-Jawzi kuma ya fara cikin littafin Sakawa yace inna amanu fi zalika al-ani wa bushra ajila bi layli al-bughya wal mara وأول من أعدته من الملوك الملك المظفر أبو سعيد صاحب آئبة وألف له الحافظ ابن حجية تعريفا أسماه التنوير في مولد البشير النذير فأجازه الملك المظفر بألف دينار وصنع الملك المظفر المولد وكان يعمل في ربيع الأول ويعتفر به احتفالا هائلا وكان شاما شجاعا بطلا عاقلا عادلا وقيل انه كان يقلب على المولد ثلاثمائة ألف دينار يقول زوجي كما ياتي lalle shi wannan wannan maulidin in ya zo a aikata shi ce inda amma nufi zalika da an yi ne a wannan shekarar gaba daya wa bushira ajila kuma alfitir ne magaggauci bilainin bugiyat wal ma da samun abun da ke nema da samun abun da ke gudu yadda ma farkon wanda ya fara yin sa a tara mutane a dafa abinci a karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine malikul muzaffar shine Abu Sa'id wanda sarkin Ilba har ma Hafiz ibn Bihiya ya masa littafi dan maulidi ya sa littafin suna at-tanwir fi maulidil bashir nadir da ya kawo wannan littafi malikul muzaffar fa jazahu al-malikul muzaffar bi alf dinar sai ba shi dinari dubu sakamako wannan al-malikul muzaffar maulida malikul muzaffar sai ci gaba da aikata maulidi wa kana ya'malu fi rabi'il awwal ya kasance yana aikatawa a rabi'il awwal kuma yana tsara mutane intifalar ajiyar tawon jama'a masu yau. Wa gane shaman, shujahan, babanan, afilan ajiyar wannan duka tufar shi malikin muzaffar jini. Shi ne masu yake salawu dini ta jibi. Mun karanta can bayan mamanta ba, shekara kenan da wannan ƙasa. Ya kasance gwarzo ne sadauci ne mai hankali ne adali. Wakila ka ce an dauka ne yau tsifu alal maulidi salatan ya ta dinari abun da yake kashewa in zai wannan tawaron yana kashe dinari dubu ɗari yake kashewa a wannan tawaron daga wannan maganar imamu abu shama maganar Imam Sakawi da maganar Ibn Zawzi sanan shi kan Imam Nawawi yana da magana abin da na rasa shine a littafin nan a Al-Fatawi na Shehu Muhammad Al-Alawi duka ya kawo maganganun su a su maganganun Ibn Ibn Hajar al-Asqalani da wanda suka kafa hujja da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam nan na abinci da yake sawa a yi a tura wa abokanan a nagari. Kuma wannan yin abinci din laraba ma yanzu aka suna da wata ka'ida. Sunan abun a sha'ul bari ne. Mutum ne misali ba masa yawa. Kamar dai ba ne kawai, kamar dai jaji ya ce. Ba masa yawa su idan shekara ce sai ya sa a yi abinci ya taro mazumuntan baban abokanan baban. ya ba su don tunawa da baban. Wannan shi ma yana cikin littafin mafhumul bid'ati na Dr. Abdullah Ibn Hussein Al-Arfat da ya sawa littafin suna mafhumul bid'a. A cikin bid'in littafin ya kawo maganar ashaqul walidayn har ma ya kawo fatawan Ibn Ba. Sai wa qul wakartu ila Ibn Ba hakika an tambayi Ibn Ba an ashaqul walidayn game da ashaqul walidayn فقال سيدي الصدقة للوالدين أو غيرهما من الأقارب المشروعة yace wannan ma shari'a ne ya kafa hujja da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sa ayi abinci a aika wa mazumuntan da na kai daga bayi da bambanci da abincin da ake yabo dole da duka maluma suna da sabani sosai sosai a ciki kuma insha Allah saboda yau suna akwai magana a gaba yadda shi dan budi ya fara da insha Allah za mu ci wannan ne shi ne a takaice mun yi amfani da Muhammadu Rida saboda duk abin da za ka yi amfani da shi gurin ba da wanda sai ka dauko ne caji to wannan kenan to sai nuka ta gaba wanda dama muna da niyyar yin magana kan ta sai kuma aka yi sa'a gaba da wannan maganar moriri da shi dan budi sai ya kawo maganar Ashura ne sai ta fahimta kulta in ka ce fama hukumu ta'ami yau asura in ka ce to menene hukuncin abincin ranar asura da ake yi ba iyaye sukan yi ba duk da yanzu ba a yi sosai ma dai iyaye sukan yi ran asura a yalwa ta wa iyalai mun gane a yi girke-girke menene hukuncin wannan abincin kultu yau da kodi ya ce sai yake inna wa mustahabbun fi yawmi ashura at-tawsiyatu ala al-ali wal aqarib wal yatama min ghairi takallubin والاستكاد ذلك سنة لا بد منها وإلا قيا ولا صيام لمن يبتلى kito wannan abinci ranar asura ne yace abun so ne mustahabi ne an so ranar asura a yalwata wa iyalai da makusanta da marayu amma ba tare da tsora wa kai abin da ba za ka iya ba tare da kan duk wani abu ba a son ka tsora wa kanka abin da zai wani kake ba za ka iya dawa shi ma Allah da ya zo ya mu sai ce mana la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to ba tare da takallufi ba yace musabi ba tare da kuma rikan haka cewa sunna ce da ba makawa dole sai an yi ta ba mun ga inda ba ce dole dole sai an yi ba to ya halatta ayi musabi yace wa illa in kuma an ce dole ne to kuya shi ran gode yace makawi yace wala tiyaba liman yusala musamman ma wanda ya zama shi abun koyi misali malami ko shi kan misali wani yace ai sunna ce wanda bai yi ba in gane wanda bai yi ba ya saba in gane wanda ya dace to ba dole bane amma an so inda dama to wannan tasuwa da ashura abin da ya sa nace muna da maganar su shine maganar azumin su da kuma maganar yalwata maganar yalwata wa yin abinci mu wuce shi tun daga cikin samu maganar azumin ta su da ashura sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda alaihi sallallahu alaihi wasallam yayi azumin ashura ya zo ya tada yahudawa madina suna azumi ya tambaye su suka ce ai suna yi ne don ranar ne Allah ya tsiratar da annabi Musa daga shanin Fir'aun. Sai wannan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai mu muka fi ku cancanta da mu yi wannan akan annabi Musa. To, sai ce kuma in Allah ya kai mu wata shekara zai yi kasuwa ya yi asura ya ce in Allah ya kai mu wata shekara zai yi azumin kasuwa sai Allah ta bari ku da Allah ka kayan shi kafin a yi azumin kasuwa to kaga duka sunna azumin asura sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yayi azumin kasuwa annabi ya ce zai yi in Allah ya kai mu shekarar nan yana da kyau wanda yake da dama amma mu sani ba farilla sunna ne wanda bai yi ba bai da amma ne sunna ne da ake so ayi idan yana daga cikin ayyuka da Allah tabaraka ta'ala yake ba wa ummar musulmai don su ƙara kusantar Allah shi da rika samu irin waɗannan zaɓi yi abinda ba dole ba in kai kana da ladan yawa yana da kyau wannan azumin takuwa da ashura din wanda ya samu dama Allah tabaraka ta'ala ya yarwata masa yayi Allah tabaraka ta'ala zai ba mu nan don azumin takuwa da ashura da kuma abin da ranar ashura tunda ba sai an tsawaita magana cikin su ba iya wannan yayi shi ya ce wa fil malika ya zo cikin markar da ibn hadi wa sunnatu fi eid al-fitr tawsi'atu fihi ala al-ali bi ayyi shay'in kana min al-ma'quli إذ لم يرد الشيء فيه بشيء معلوم فمن وسع على آله فقدم فقدم فقدم فقدم تسال السنة ويجوز أن يتخذ طعاما معلوما إذ هو من المباح ولكن بشرط عدم التكلف فيه. يا الله تمالك لا يكون هذا. سنة التنكيد أدنشين a yalwata wa iyalai da kowane kalan nau'in abinci ka samu kake ci saboda shari'a ba ta zo ta da wani abu sananne take ce kama ba. Ba ma wasa al'ali ba ganin ta salar sunnata, duk wanda ya yi wata wa iyalar da ya dace da sunna ya yi ka sunna. Amma wai yanzu su an yadda su da tsayawar ma'aluma, ana so kuma ya yi abinci sananne. Ya halatta yi yawa abinci sananne misali shinkafa ne da ba. Iskuwa ne na duba ya saboda yana daga cikin abin da ya halatta. Ɗamun ma'alum suna daga cikin mu ba, inda ya kare zai nemo wani abu da bai san malantin ba amma shi ma walakin bi sharadi adamin takallufi da sharadin rashin daurawa kai rashin takallufi ne ba samu takallufi wani shi ke ramun da ya dace su wani sharadin an ta ja'ala zalika sunnatan yaqallu biha hatta ya taki da annaman kalaba fa ka annama kalaba sunnatan ila jahannam فمن كان فكأنما ارتكب كبيرة وإذا وصل الأمر إلى هذا الحد ففعل ذلك بدعة إذ إنه بسبب ذلك ينسب إلى السنة ما ليس منها شو يقول يأتي ويشترط أي شرط ألا تجعل ذلك سنة يصل بها كان أتي سنة كي بدور كي أصل بها شيما ونرى بنتي حتى يعتقد أن من خالف har wanda ya saba ya yi kudurin a yi kudurin cewa duk wanda ya saba ba ka hana makana ba sunnatin ilajiya ta kamar ya saba sunna ne amma ka hana duk wanda ya saba ba ka hana masa kaba kabirar ta kamar ya aikata gaba ɗaya ne fa idza wasala al-amru ila hadha al idan lamari ya kai zuwa wannan iyaka cewa wanda ya saba kamar ya saba wani abun da aka shar'anta ne yace fa biyu zalika ila to yanzu ake kashi ya zama bidiya inna bi sababi zalika yunsabu ila sunnati ma laysa minha saboda dalilin haka za a iya danganawa sunna abunda ba sunna abunda baya cikin da sai a ce yana cikin da yake sa ya rasa in ba ta kalmi shi shi kenan babu ne ji ayi yace fa in kulta in kace fa babu qa'amil bil adha to menene hukuncin abincin ranar sallar laiha ayyukan mu ne da azumi ana yi sama ma misali mata an baka yi ruwa ana ga gasa ka ka kaskantar da gidan ayi ai ta rarrabawa ko to me a me hukunci na bincin ranar laya kuma kunci na ce lamma ki ala hukumi kaga adalci ne gidan ce na gode yace bai bai tsaya bai samu hukunci ba shi lamma ki ala hukumi hukuncin yin abincin ranar sallah ita shi bai samu hukunci ba ana ko da hadisi ya fi sani wannan shi ne adalci malam to kuma ga yi duk matsalar da baka santa in an tambaye ka ce baka sani na taba karanta wani tarihi imam malik an zo masa da tambayoyi kusan guda ɗari daga bagada ko tambaya ne wasu malamai da suka ce ya hansa amma duka sauran kowace an ce kaza kaza ya yi sai ce lahadi ce to yanzu ya za mu bi yanzu ya kake so mu je mu yi ku je ku ce malik dan ana da ke sani ta ce mun ce ga yana fara cikin wani banki fa kullil ladhi yad'i ilman wa ma'rifatan arafa shay'an wa gaba an kashiya ka ga yawo wanda yake da awan ilimi da ma'rifa ka ce ai ka san abin da ka sani ne abu da yawa ka san su abu da yawa ka san su sannan na biyu musamman a wannan zamani kar ka ce wai fahimtar ka kadai ita ce fahimtar abu mun gane misali abin da na fahimta kan matsala misali sai ce iya wannan fahimtar ita ce daidai duk wanda ya bi ba fahimta na ba ba daidai ba ne wannan kasuwanci mun gane Na uku, karka ce daga magabata an gama fahimta. Allah bai kayyade fahimtar wasu matsaloli a iya cikin magabata ba. Wani abu ne mai girma sosai, wani zai ji abin wani ilama ba wani ilimi ne ilimi. Allah ta bari ko ta ko yaushe yana iya sanya wata fahimta ya sa wasu ya kinsa musu wani fahimta a cikin wata matsala wadda magabata ba su yi ta ba. ba su yi magana kanta ba sai a samu hukunci isa ake samun ijimai duk zamani za su yi yanzu matsala ta shigo zamanin magabata babu ta za a sanda su da ka waɗanda suke ciki malamin wannan al'umma su za su tattauna kuma su cire mata hukunci za ka fahimta ba ka kai ta kan wani zamani guda ɗaya ba Allah ta bari ko tsara gwargwadon yadda zamani yake ƙara guguwa gwargwadon yadda Allah yake ƙara wa bayan Allah fahimta yake ƙara mutane mana bude musu kwafanin su fahimci wasu abubuwa wanda kila Allah bai ba wa wanda suke da ba ina ba ta kuma yinta dole ma yana da kyau duk ɗalibin ilimi ya yi shi wayannan abu biyu kar na ce duk fahimtar da nake da shi kan wannan matsala ko kuma wani malaman da iya na yadda da su misali akwai malaman da suke magana kan to na su kawai na gidan haka duk wanda bai yi su ba in dai akwai wasu malamai da suke da sabanin wannan duwai san malaman ba su kai ba a duk wata matsala da ka sani cikin addini za ka samu akwai ta sabanin nan kuma in shi yasa mu karanta littafin shi dan gode wannan satin na siya tsari sama idan imam malik yace abun nan halali sai imam abu hanifa yace kun ba halali bane to kar ka ce fa imam abu hanifa bai gane addini yana da hujja mun gane sannan kar kuma ka ce na imamu abu ali ba shi ne dare na maliku ba daidai ba ne wannan duka kuskure kowanne fahimtar sa ne allah tabaraka ta la cinta masa wannan to shi na gode sai lam ajib ala hukumi sai bai samu bai kai akan hukuncin sa ba shi bai samu hukuncin sa yace lakin sai dai lakin zannu annahu jahilun in salima min at-takallufi wal ishtigal bihi qabla salati bihi wa lam yudhiyati wa illa huwa makruh kage yanzu shehu ya bai hukunci da kansa yace to sai ne zato da za a yi cewa kawai za a zaci abun da ake kawai ya halarta amma in ya bukuta shi ma daga takallufi irin wancan kuma ya zama ba a tagalta da yin sa kafin sallar idi ba misali ya hana ka zuwa sallar yi da kuma misali ya hana ka yin yanka kan lokaci yace in kuma ba haka ba to a bashi zuwa makaru mun gane to yanzu ka samu wani malami da yace ga hukuncin sa to kar ka ce dan gode bai gane ba ai shau dan gode ba duka ilimi Allah ya tarar da shi ba wanda ya san komai mun gane ko kowa da iya abun da Allah tabaraka ta'ala ya tarar da shi shine wa kullin ladhi yad'i ilman wa ma'rifatan arafa shay'an wa gabatan kashi ya kai abubuwa da yake yana maka kanta ta bazuwa duka da ittifaqan ijma'in malamai duk sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu mai ilimin sai lama ma ta tambaye take bisani to da su gurin malamai ma tambaye ka ba ka ce ba ka sani ba ya kuburi akan ka ce kai kowace matsala ta kawo hukunci to wannan ne shi insha Allah sai mu tashi wa sunnatul ma'ruf a cikin karatu mai yawa ya ce kuma ga lokaci ko sai mu fara Allah kai mu sati mu da sati mu shiga abun da ya shafi aikin nashi abun da muka karanta ne Allah ba mu ladabi abun da muka yi kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe mana dawa kuskure ne albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kare mu da kariya Allah tsare mu da karewa Allah ba mu da bayarwa albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya gida da sun Allah ba su lafiya Allah ke mace mu Allah shiga lamuran mu wannan damuna Allah sanya mana kai da albarkan da ke cikin dukkan jaraba Allah kawar wa albarkacin mu Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tsanani da yake Allah ka mana to Allah ka mana to albarkacin mu Allah sallallahu alaihi wasallam da malamai suna ta magana na ga malamin ko ce malamin malamin ko malamin malamin malamin Sheikh Abdullah Ubay Kano Limanci na ga yaro da yake wannan shekara din ana sa ran shekara ce insha Allah kuma muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana da haka ce albarkacin mu Allah sallallahu alaihi wasallam إلى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعوذ والخاتم لما سبق على سبيل الكبيرة ولا إلا سلامة المستقيم وعلى آله وقدر من ذلك العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته